والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi darasi na sha tara ko a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta al'imamu suyuki rahimahullah yau sha takwas ga watan rabi'ul awwal na faɗi gabanin watan? sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas kuma dai sha takwas ga amma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya za mu tashi ga almatro ko babban almatro
بسم الله الرحمن الرحيم na'am قال bismillah المؤلف رحمه الله رحمه الله عليه na'am المتروك
نعم قال المؤلف آه، الإمام السيوطي يتشي المتروك أي وانا شيني مبحث المتروك المتروك اسم مفعول نا دقا ترك ترك تركه فهو متروك آه، شيني معنى سا اللغة آه، كما زي يمنى تعريف سا أتشكين الاصطلاح نعم
وسم بالمتروك فردا مصيب راوي تصيبي
وسم وصل بالمتروك فردا نصبي a'a fardan tusibi eh ko haka yace muku in ta a'a eh la muqam intasab eh to shikenan yayi wa- wajh ne wa sammi bil matruki fardan intasab mhm وسم بالمتروك فردا انتصب راوي له متهم ممتهن
ka gani tusubi din zai fi amma dai ah, mm, na'am tusubi jawab ne wa ai min is- min al-isaba yafi amma in tasab din da kadhib babu jinasi eh ba su jinasi ba saboda kala Allah abinda zai karfafa shi din ne tusubi haka ku ku dabdinta a cikin nushar al-ithiobi tusubi ku yi babban cewa a cikin wata nuskar tusibi kuma wannan ita ce ta ta fi dacewa da ka'idar shi'ar ya ce wa san bil matruk a fardan sunan wato alhadith da yake alfard wanda yake shi shi kadai ka kira shi suna bil matruk da al matruk wanda aka bar shi bi ana as- al matruk as-saqit an yasar da shi ya fashin hadisi a tusibi in kai haka kayi daidai wannan ah, jawabin ah, ah, biljazmi sai aka yi masa kasra saboda ah, jinas saboda shi- darurar da saboda shi'ir amma a asali biljasmi ne tusib musamman bil matruki fardan tusib a na'am a tusibi tusibi eh shine a nuskar a babu in babu in wannan a wata nuska ne ko a nuska za mu zo mu da ta nuska ku eh bari mu karanta ta nuska da wannan da tarif da tabirin al-ithiobi wa sammi bil matruki fardan tusibi ka sanya ma hadisi wanda yake fard suna as al-matruk tusibi in kai haka zaka zaka yi daidai tusibi rawin lahu muttahamun bil kadhibi rawinsa wannan sai zamanto jumlar wannan rawin lahu rawi din ne zama mubtada rawi mai riwaya lahu ga wannan hadisin muttahamun bil kadhibi abu wanda ake zargin ake tuhumar sani da ƙarya wannan jumlar min al mubtada wal khabar sai zamanto sifa ne na fardan ay wa sammi bil matruki fardan rawin lahu muttahamun bil kadhibi fardan ay a- a- far matruk Mm. tusibi in ka haka tusibi a nuskar ku kuma wasammi bil matruki fardan intasab rawin lahu muttahamun bil kadhib ka sanya ma hadisi fard suna bil matruk shi wannan ra'u fard shi wannan fard din intasaba rawin lahu da mai riwaya a gare shi mai riwaya ga wannan hadisin intasab wato ya nasabta kansa wajen intasab wato ya tsayar da shi shi ne kadai ya tsayar da hadisi muttahamun bil kadhibi kuma sifa ne na wannan rawi kuma rawin ya zama to muttahamun bil kadhibi kun gane sai ya zama to shi rawin lahu din nan sai ya zama to shine fa'il na intasab akan wannan ita kuma jumlar intasaba wal fi'il wal fa'il gabaki dai sai ya zama to sifa ne na farda shine wajihin a ita nuskar taku wasammi bil matruki rawinin tasab wasammi bil matruki fardanin tasab rawin lahu muttahamun bil kadhib kun fahimci wajihin wannan ko kuma kun fahimci wajihin ta ethiopia ta ethiopia wasammi bil matruki fardan tusibi rawin lahu muttahamun bil kadhib bil kadhib na'am
المتروك أو عرف أو مقارنة لبيته أو عرفوه منه أو عرفوه منه في غير الأثر أو في أو فسق أو فسق نو قتلة نوه منتفع أو عرفوه منه كوكما أكسن كريا دكاكريش الضمير نا عرفوه يعود إلى الكذب أو عرفوه كوكما أكسن كريا منه دكشي مهراوين في غير الأثر amma ba a cikin hadisi ba an san shi yana ƙarya amma ba a hadisi ba da wannan shi ma muttaham bil kadhib in ya kaita da hadisi hadisin sa matruk aw fiskun aw ghaflatun aw wahmun kafur ko kuma fasikanci wal fisq kun ga ammu min al kadhib duk da yake kadhib yana shiga amma tsakanin su umum wa khusus mutlaq kullu kadhibin fisq wa laysa kullu fisqin kadhiban to amma me yasa suke ware alkalif a cikin wajen a masail na alfisk saboda tsananin alakarsa da riwayar hadith a cikin dukkan asbabun fisk ba wanda yake malaman hadisi suka fi damuwa da shi irin karya au fiskun ko kuma fasikanci au gaflatu ko kuma gafala wato ma'anar gafala shine ma'ana mutum ya zamanto ya zuciyarsa ta wato azzuhul anil itqani wal hifz baya kyautata baya hadda wato ya wato ya zamanto wanda yake a zuciyarsa ta rakanu ga barin kiyaye abin da yake ji da kuma kyautata shi ana maganar kawai a sama-sama yake ji ta baya tsayawa ya yi ta tikiki ya kiyaye abubuwa inda aka faɗa mai aka faɗa ai an ce kaza haka ka aka ce saboda shi hankalinsa baya mai lokacin da ake magana to wannan shine al-mughafal ghafal aw ghaflatun aw wahm al-wahm shine wanda yake tahadduth al-tawqu ya dauki abu haka ne bayan ba haka bane wanda shi ma duk rashin kiyayewa ne sai abinda ba faɗa ba sai ya faɗa saboda ya yi tawakku to duk waɗannan abubuwan guda uku kafur idan suka yi yawa ko da yake gaskiya gaflatun aw wahamun kafur din yana kuma zuwa ga gafla ne ko waham shi fasikanci a ba sharadi bane sai ya yawaita sannan rawun zai zamanto yana da wannan sifa amma al-ghafla da al-waham domin sifa ce wanda yake ba bani adam ba sa kuta da gare ta to ba ta zamantowar aibi da zai sa a yi isƙaƙin hadisin rawi sai idan ta yi yawa نعم نعم المتروك wato wannan shine wajen da ake bincike maganganu a kansa shine nau'i na ashirin a wajen anushar al-ethiopi kuma ya ce nau'ul hadi wal ishirin kuntuna tun a can baya cikin mabahid muka yi mulahazar bambanci tsakaninsu ko na'am waɗansu daga cikin malamai suka ce a cikin lugar larabci a saƙin wanda aka yarfar da shi shine ma'anar matruk taraktuhu kamar yadda Allah ta'ala ce taraktuhu wa shirkahu to ga wanda Allah ya bashi kaga ai shikenan na'am وفي الاستهانة a cikin istilahin malaman ulumul hadith mustalah لا ذكره بقوله shine abinda shi Imam Suyuti ya ambace shi da fadin sa وسمي بالحديث ka eh, na'am wasammi bil hadith al matruk ka bama ka bada suna ga al hadith al matruk فردا wato hadisin da yake fard
لا الفرد مخالف الفرد abinda ake nufi da alfard ko al-munfarid ko al-farid daga infarada ne idan mutum ya zamanto ya kadaita ana cewa saurun saurun farid ko saurun a saurun farid ko kuma saurun fard Mm, wato a- a sa wanda yake shi shi kadai yake tafiya ana cewa zubiyatun fari a- a- zubiyatun fard Mm, ana kiran ah, ba a ce mata farida ah, ko farda sai dai a ce zubiyatun fard wato ah, barewa wadda take ita kadai gani haka ah, alfari wal fard الثور المنفرد وظبية الفارد انقطعت عن القطيع da alfarin da alfar ɗin duk ma'anarsu ɗaya to ma'anarsa alfar ɗin wanda yake ya kaɗai da shi shi kaɗai na'am لا مخالفة به wanda yake babu mukhalafa kun gane idan shi shi kaɗai ne ya rawaito babu mukhalafa to shi fard ne Eh. saboda haka kun ga a- a sharaɗi na farko kituna al'infi wato attafarrud Mm. wato ma'ana adamul mutabi ba wanda ya mutabi ya yi muwafaka da shi
لكن بصدران sai dai rawi wahid rawin wahid rawi guda ɗaya in tasaba lahu shine ya tsaya da riwayarsa wato shi shi kadai ya ruwaito shi ba wanda ya ruwaito shi in ba shi ba
وهو متهم kuma sai ya zama to muttahamun bil kadhib kun ga sharadi na biyu kenan ko sharadi na farko at-tafarrud sharadi na biyu al-itti sifar sai ya zama to muttahamun bil kadhib me ake nufi malaman hadisi me suke nufi da al-muttaham bil kadhib في الحديث النبوي ai a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tuhumansa da ƙarya
قال في النزهة a cikin nuzhatun nazar im- a alhafiz ibn hajar ya ce بأن يروى ذلك الحديث ya zamanto ba a ruwaito wannan hadisin إلا من جهة sai ta jiharsa يكون مخالفا للقواعد العامة kuma ya zamanto ya saba ma qawaidul ma'luma ka'idodi da aka sani na shari'a kuma ya zamanto shine a a ba a san wannan hadisin ba sai ta wajensa kuma gashi ya saba da ka'ida ya zo da abu wanda yake bako akwai shakku Eh, to kaga irin wannan in yi tafarrudi wannan zai sanya mana shakka to dan aka ce za a yadda da wannan aka ce za a yadda da wannan to sai a canza addini kamar yadda imam muslim a cikin muqaddimar sahih ya faɗa yace yakunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum sa zuwa suna ba ku labarin da abin da ba ku ji ba la ku wala iyaye to shine ai abin da yake ya saba qawaid tunda yake duk abin da yake sananniyar ka'ida ce ai abu ne sananne a cikin addini to mutum ya zo maka da wani abu wanda yake ba taɓa jin sa ba wani lokaci sukan ƙara da kan cewa kuma ya zamanto bai tuhumci kansa da wannan hadisin ba bi ma'ana idan da zai ruwaito hadisi wanda ya saba da wannan amma ya tuhumci kansa da wannan hadisin ma'ana ya hukunci akan cewa wannan hadisin ba daidai ba ne to wannan ba zai tasiri ba za a kira shi muttaham bil kadhib ba ba za a kira shi muttaham bil kadhib ba kaga ba ƙarya yayi ba da gangan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya kamata a ce ya fahimci cewa hadisin da ya saba ma ka'ida kamar ya ruwaito hadisi da yake tashbihin Allah jalla wa ala hadisi da yake akwai tashbihi a ciki ko hadisi wanda yake inkarin a sifa ta Allah jalla wa ala ko ya ruwaito hadisi da yake tabbatar da annabci annabci ga wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma ka'ida yanzu hatta hadisin salatu tasabe wajen waɗansu malamai hadisi ne wanda ya saba ma ka'ida dan sallah ba a santa a haka ba saboda haka wanda ya ruwaito wannan hadisin in ya kadaita da shi wai ya ruwaito hadisin ya saba ma ka'ida a na sallah to ba za a karbi wannan hadisin nasa ba sai dai in yana da mahallin fiƙa ne mahallin fiƙa ne ya zamanto amintacce an san shi to shi wannan ba za a ce ma hadisinsa ba turuk ba sai dai za waɗansu malamai za su karɓe shi su tawakufi amma shi ko almaturu babu tawakufi sabit ne an riga an yi hukunci a kansa tafarrudu thiqa ya danganta da matsayinsa waɗansu su karɓe shi waɗansu kuma su karɓe waɗansu su karɓe shi mutlakar waɗansu kuma su yi tawakufi har sai sun samu abin da zai karfafa shi
قال بعضهم qala ba'dhum waɗansu daga cikin malamai suka ce أي من يخالف من يعتقد ya zamanto ya saba ma wanda ya fi shi aminci
وليس المراد بالقواعد abinda ake nufi da alqawaid قواعد الشريعة ba wai abinda ake nufi da qa- qawaidodi sune qawaidush shari'a ba لأن لها بيان آخر abinda domin suna da bayani a sa- domin waɗannan suna da bayani daban
الذي مراد شأن الرواة الرواة وعادتهم abinda ake nufi ab- wato ya saba ma ka'idodin sha'anin wato masu riwaya da al'adarsu كما تقرر kamar yadda ya tabbata
الشرط A, don haka sharaɗin da ya faɗa أن يكون من جهته ya zamanto daga jihar sani وأن يخالف من معرفة kuma ya saba ma wanda ya fi shi aminci
وأن لا يفترض بالأخذ عن الشيخ في بعض الأحيان ya zamanto bai kadaita da riwaya daga malami ba a wani lokaci shine ma'anar saba ma qawaid shi a wajensa ya za- eh, saba ma saba ma qawaid shine ya zamanto a wato ya saba ma ka'idar masu riwayar hadisi ya zamanto kan cewar alal misali malami ne wanda aka san shi da ɗalibai da yawa ya zamanto kuma shi shi kadai yake kadaita da riwayar abubuwa da wanda babu wanda yake rubutowa su shi to wannan shine saba mu qawaid amma gaskiya a zahir din abin da yayi nafi shine abin da ake daga magana hafiz a cikin musa abin da yake saba mu qawaid shine ya saba mu qawaid shari'a Eh, shine abin da ake nufi Eh, wannan abin da suke dubawa kenan ba wai qawaidul riwaya shi yasa kaga shi al-jubi ya tsaya akan wannan kuma a abin nan in kuka duba fathul mughith ma mungkin za mu ga wannan za mu dawo zuwa ga wannan almuttahan bil kadhib kuma ga roja ko ta'di za mu gani amma dai abinda aka yi ma wannan shine tahririn malaman hadith almuttahan bil kadhib wanda daga cikin wanda suka faɗa ma'anarsa ibnu ibnu hibban a cikin muqaddimarsa ta al-majruhin ya faɗi cewa mutum ya ruwaito hadisi wanda yake ya saba ma ka'idodi kuma bai tunci kansa da wannan riwayar ba ya saba ma abinda aka sani na shari'a kuma ya zama to ya ruwaito shi domin wannan ya nuna kan cewar bai kiyaye abin da yake don ba zai yi ba a ce ba zai yi ba alal misali a samu hadisi da yake yi ma Allah tashbihi ko kuma hadisi da yake tabbatar da annabci da wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ya ruwaito wannan hadisin kuma ya shiru kaga wannan me yake ne a ce a wannan ne ma yake ba ya ya rusa addini nuna ke rusa addini a ga shi sa aka kira shi muttahan bil kadhib ba a tabbatar cewa yayi ma'annab sallallahu alaihi wasallam karya ba amma ya ruwaito karya
kuma kansa nan shi ne ya ce a wannan na faɗa ba daidai ba ne.
eh ya tunci kansa ya ce wannan hadisin haka za na ji shi daga wajen wannan sai ya hukunci a kansa ya ce wa huwa munkar ko huwa gari ko makamacin wannan Mm. na'am أو عرفوا aw arafuhu ko kuma suka san alkadhib ay al- ita ƙarya minhu daga gare shi من ذلك خاطر daga wannan rawunin wanda yake shi shi kadai زي الأثر amma ba a cikin ghairil athar ai fi ghairil hadith a cikin wani hadisi ba a cikin hadisi ba
بأن عرف بأن عرف بالكذب في الكلام ya zama to an san shi da ƙarya a cikin zancensa in yana magana yana ƙarya ko da bisa kakaci ne
وإن لم يظهر ذلك وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث ko da wannan ko da afkuwar wannan ba ta bayyana gare shi ba a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dan dai aka ganshi yana ƙarya in dai aka ji shi yayi ƙarya a cikin hadisan mutane kamar yadda malibu yake cewa la yukhadhu ilm an arba ba a daukar ba a karban ilmin hadisi daga mutum daga ciki wanda ya sifanta alladhi yuhaddi alladhi yakdhibu fi hadithin nas wa in kana yasduqu fi hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ƙarya a cikin zancensa da mutane ko da yana gaskiya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karban riwaya daga wajensa eh ibn abi zaid a cikin kitabul jami' dinsa ya kawo wannan riwayar daga malik la yuhadhu ilm an arba an man yakdhibu fi hadithin nas wa in kana yakdhibu fi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa in kana yasduqu fi hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an sahibi hawan yad'u ila hawahu dan bid'a da yake kira zuwa ga bid'arsa وأن وأما لا يعرف هذا الشأن wanda yake bai san wannan sha'anin ba wato mugaffal bai san hadisi ba da kuma ko mugaffal ne ne da kafirul qata la yuqadar ila wa an la kada sahibu hawa ko ina jin mukaffal din na'am na'am
أو ظهر الاسم
na'am ban ji ba أو ظهر الاسم au zahara fisquhu ko kuma ka fasikancin sa au zahara fisqun ko kuma fasikanci ya bayyana ai fisqun والاسم الراوي ai wato ma'ana fasikancin rawi a aikace fil fi'li a fasikancin sawa'un na aiki ne أو القول kamar wasa da sallah awil qaul ko kuma wajen zance kamar giba
بما لا يبلغ
abin da bai kai kafirci ba
وإنما قدرت الظهر na'am وإنما قدرت الظهر
wa inna ma qaddir wa inna ma qaddartu bahara abin da yasa na qaddara bahara a ciki nace wa amman bahara لأن جعله موجبا للترك domin abu a- domin sanya shi a mujiban littar abin da yake wajabta a bar hadisinsa إنما هو بعد العلم والقول wannan bayan ilimin bayan sa- bayan sanin abin ne da bayyanarsa ba wai kawai idan ya zamanto cewar fi waqi'il amr ba dole sai ya bayyana
وأما الاسم بالمعتقد amma fasikanci ko bil mu'taqad wajen itiqadi فسيأتي بيانه to wannan bayanin sa zai zo nan gaba shine a cikin babin bid'a muka zo wajen mabahith jarh wal ta'dil tunda wajen a nan wajen za a za a ƙara za a ƙara maganar sa
أو كثرة
yawa na- wannan safihin an safihin mu'linun bisafar na mali shi ne ya ce la yu- la ta'khudh al-ilma an min arba'a wa khudh min man siwa dhalik la ta'khudh an safihin mu'linun bisafar wawa wanda yake bayyana wautarsa kun ga shine khawarimul muru'a suke amfani da shi wa in kana arwan nas ko da yafi kowa riwaya wala ta'khudh an kadhab yakdhibu fi ahadithin nas idza jara dhalika alayhi wa in kana la yuttaham an yakdhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to me kawo sauran ba sai yayi ihala asnadahu al-khatib fil kifaya shi ne a kaga ya faɗi a safi mu'linin bisafa da kuma allazi ya kazibu fi hadithin nas a wayin kare su fi hadithin sahibu hawa ya duku ila hawahu umar la ya arif hada sha umar la ya arif hada sha na au أو كثرة غفلة kathura a gaflatun ai wato gafalar ra'awi ko kuma gafalarsa ta yawaita أي غفلة الراوي عن الإتقان wato gafalarsa gabarin itikani gabarin kyautata abin da yake yi
وأفاد بعضه waɗansu daga cikin malamai sun ba da fa'ida أن المراد بكثرة abinda ake nufi da kathrat da yawan gafla المساواة al-musawa ya daidai- daidaituwa awil galatu aktharu min as-sawa ko kuma ya zamanto kuskuren yafi yawa yafi yafi daidai waɗansu sun ce wanda yake kuskurensa da daidai ya zo daidai wa daida 50-50 to wannan kasuran halatu Eh, eh, mu- ah, kathirul gafla Mm. Ah, waɗansu kuma suka ce a sai idan ya zamanto kuskuren ya fi daidan wa akara wanda ya zamanto abin nan nus-nus wanda ya zamanto nus-nus ai za a yi tawakufi ne daga wajensa Mm. na'am وأما مجرد المرض والنسيان amma kawai mujarradin kuskure wani siyan da mantuwa فلا يخلو عنه أحد ba wanda a yake kubuta daga wannan babu wanda baya yi Eh.
أو وهم كثر ko kuma wahami da ya yawaita يدور على سبيل ya التوقف zabi an yarwi ya kama zai fi dacewa ko bi an yarwi ya zamanto ya yi riwaya ala sabili tawahhu wato ta fuskar wahami daukan abu haka yake bayan ba haka yake ba
قال في النسخ a cikin nuzha ya ce
فمن فحش غلطه faman fahusha ghalatuhu wanda kuskurensa ya yi muni
أو كثرت غفلته ko kuma gafalarsa ta yawaita
أو ظهر فسقه ko kuma fasikancinsa ya bayyana فحديثه منكر to hadisinsa munkar ne to kun ga wannan ya nuna mana shi al-matruk dinnan akan ce masa munkar ɗaya daga cikin itlafin mun- itlaqin munkar Mm. saboda haka zaka iya ce masa munkar zaka iya ce masa matruk
قال المصنف musanni malam yace كحديث صدقة sadaqa حديث صدقة kamar hadisin sadaqatu daqiqi
عن أن ترقى an farqad as-sabkhi
عن والله an murra murra a- a- a- a- murra ibn shurahbil an abi bakr daga abubakar as-siddiq
وحديث عمرو daga hadisin amr ibn shamir shamir eh shamir shamir
عن جابر بن جعفر daga jabir al-ju'fi عن الحارث an al-harith al-a'war عن علي daga ali ibn abi talib والله أعلم wannan sune adaful ahadith ko kuma ankarul ahadith kamar yadda ake da asahul asanid sai kuma aka samu adaful asanid daga cikin su akwai wannan wannan ya kawo misalin da asanid ne bai kawo misalin da almutun ba amma a cikin mutum din a- akwai su to san a koda yake wannan sai mun zo babin alfar za mu ɗansu na'am
الإفراد al-ifrad al-afrad al-afrad ne ba al-ifrad ba eh bi fathil hamza eh al-afrad jam'u fard Don malaman hadisi ba su da ifrad ba abinda suke cewa a cikin anwa'ul hadith al-ifrad al-afrad suna da shi
الفرد مما مطلق من فردا راض به فإن يضبط بردا rudda رد وإن يضبط منه فحسن أو بلغ الضبط أو بلغ الضبط فصحح حيث عنه نعم الفرد إما مطلق من فرد شيء الفرد إما مطلق نوعي بيني أكوي فرد مطلق shine ya zamanto a rawin hadisin da aka kaɗaita ba shi da wani isnadi ko matani in ba wannan ba wannan shi ake ce ma alfardul mutlaq ta nan kawai aka san shi to ya ce ta'arifinsa man farada rawin bihi shine hadisin da rawi ya kaɗaita da shi fa'in lidabtin ba'uda idan wannan rawin ya yi nisa daga kiyaye daga hadda daga bab rudda sai a yi raddin hadisin fahuwa mardud fahuwa mardud shi ne kunga kamar wanne kenan shi ne almaturuf ɗin nan da muke domin kowanne daga cikin wannan rawin ai ka ga lidabtin ba'uda wanda yake kafirul waham ko kafirul kafla kaga ai wannan ya yaw- ya nis- ya yi nisa daga hadda to rudda ai bi- a- za a yi ana raddinsa wato alfardul a- a- wato alfardul mar- mardud shine almatruk ko almunkar wa idh yaqrubu minhu fa hasan idan kuma ya kusanta zuwa ga hadda damir din minhu din ne ya udu ila dhabt in yaqrub minhu ay min adh in ya kusanta zuwa ga hadda fa hasan to hadisin kyakkyawa ne aw balagha adh ko kuma ma ina har ya kai ga dhabt din fa sahih to ka inganta hadisin haythu an di haythu an haythu an ay haythu anna di inda haythu zahara anna bi ma'ana zahara duk inda ya bayyana kai hukunci da shi da cewa sahihi ne wannan kun ga shi na farko kenan alfardul mutlaq na'am ومنه نسبة لغير المعترف wa inhu wa minhu nisbi daga cikin alfar akwai nisbi wanda yake ba mutlaq bane nisbi ne wato an ce ya kaɗaita ne da wani itibari da wani abin lura shine ma'ana bin nisbati nisbi wato in an nasabta shi ga wani abu Mhm. bi qaidin in aka nasabta shi bi qaidi da qaidi wato in aka faɗe shi fard za a sanya qaidi a ce hada tafarrada bihi fulanun an fulan ko hada tafarrada bihi ahlul madina ko kuma lam yarwihi an fulan illa fulan kaga duk wannan kaidi ne ko to wannan shine ake cewa alfardun nisbi amma aka ce tafarrada bihi fulan aka yi shiru ba tare da kaidi ba to shine alfardun mutlaq in ko aka yi masa kaidi to sai ya zama to alfardun nisbi
بثقة أو بثقة.
اعتماد أو بلد a bi qaidin yu'tamad da qaidi wanda ake do- dogara da shi a bi thiqatin a a ko dai a ce a yi masa qaidi da rawi wanda yake amintacce ma'ana babu wanda ya ruwaito shi ta- a, babu wanda ya ruwaito shi da riwaya daga rawi amintacce sai wani to wannan ya zamanto fard nisbi na'am aw an fulani ko kuma babu wanda ya ruwaito shi daga wani kamar a ce hada hadithun fardun a hada hadithun gharibun a wani lokaci sukan ce ma alfardun nisbi gharib sai gharibun an malik da kaga ha- dan haka ne ma ibn addar hudni ya rubuta hadi littafi ghara'ib malik ghara'ib malik wato hadisan da babu wanda ya ruwaito su daga malik sai wan- sai wannan Uhum. au baladin ko kuma daga gari ya zamanto kan cewar ba wanda ya ruwaito hadisin nan sai wato mutanen gari kaza na'am فيقرب الأول من فرض الورد وهكذا الثالث من فرض الورد فيقرب الأول آه، فيقرب الأول يكون فيقرب الأول فيقرب الأول تو wanda yake al-awwal shine al-muqa wato al-nisbi bi bi thiqa yaqrubu to wannan yana kusanta a aifa huwa wato muqarib ai yana kusanta ya zuwa ga a karbe shi fa yaqrubu al-awwalu min fardin wa rad wa rud eh, min min fardin wa rad ai ai na'am wa rad ne ba wa rud ba Ah, to wannan hadisin al- abu wanda aka yi tafarrudi da fiƙa to yana kusanta ya zuwa ga alfardul mutlaq kamar a ce lam yarwihi fula lam yarwihi an fiqa illa fulan to wannan zai ana ba shi yana kusantar alfardul mutlaq Mhm. Ah, sai- sai sai me- me kace fa yaqrubu al-awwal min ar- min fardin na'am wa hakadha thalithu in fardan yurad ko fa yarid wa hakadha thalith ai a kuma athalith shine wanne ne athalith din wanne ne asalith ومنهم الزيون بغير يعتمد ايوه اي اون فلان او بلدي wanda yake an yi tafarrudi daga al-muqayyad bil balad shi ma yana kusanta min al-fard al-mutlaq in fardan yurad in fardan yurad idan ya zamanto ana nufin in ana nufin sa da in ana nufin tafarrud ahlul balad in ana nufin wato kadaitar mutanen wannan garin to wannan shi ma yana kusanta da alfardul mutlaq eh fardun nisbi ne amma yana kusanta ya zuwa ga ta'rifin alfardul mutlaq ya'ani anna alfard almuqayyad bil balad yaqrubu min alqism alawwal to mu karanta sharhi
الأفراد na'am al-afrad إن هذا مبحثه al-afrad jam'in fard jam'i na al-fard kamar yadda muka ambata al-fard lugatan shine al-munfarid wanda ya kadaita huwa al-bari kamar yadda muka ci ana cewa dhubiyatun fard da kuma thawrun farid na'am إن هذا مبحثه wannan shine inda ake binciken masail ɗinsa وهو النوع الحادي والعشرون shine nau'i na 21
قال ابن سعد ibn salah yace قد سبق بيان المهم
abinda yake muhimmi a cikin wannan nau'in qad sabaqa ya gabata bayaninsa
من أنواع التي تلي قبل cikin anwa a cikin nau'o'in da suka da suke bin sa kafin shi eh tunda an yi maganar tafarrud ko
لكن أفردته بترجمة sai dai na ware masa wato tarjama na ware masa mabhasi babi nasa كما أفرده الحاكم kamar yadda alhakim ya keɓance shi ya kaɗaita shi da bayani والنبوي
أه؟ walamma ya fi walma baƙiya da kuma saboda abin da yake ya yi tsora bai faɗi shi a can ba
فالفرد على قسمين don haka alhadithul fard ala ismaili yana kashi لأنه إما مطلق domin ko dai ya zamanto mutlaq وهو من فرد راوي shine ya- hadisin da rawi ya kadaita da shi واحد rawin nan shi kadai bihi da riwayarsa في الموضع الذي يدور الإسناد عليه a wajen wato a bigiran da hadisi isnadi yake kewaye wa kansa ويرجع kuma yake komawa ya zuwa gare shi shine tarafin da yake sahabi yake abinda ake nufi wannan shine alfar in aka in ka ɗaita ta zo a a asalin hadisin inda inda sahabin yake ya zama to anan aka samu ka ɗaitar to wannan shine alfarqul mutlaq
ولو تعددت الطرق إليه ko da hanyoyin hadisin sun yawaita zuwa gare shi
وهو طرقه الذي wa huwa يروي tarafuhu ba turquhu ba tarafuhu alladhi yurwa an sahabi shine wato gefansa wanda ake riwaya daga sahabi daga gare shi
وهو التابع له shine at-tabi'i
والصحابة la sahabi ba sahabi ba inda in sahabi ne ai la yustagrab a zamanto mutum ɗaya ne kawai cikin sahabbai ya ruwaito saboda haka tarafuhu ana nufin in sahabin da ya ruwaito hadisin da a tabi'in da ya ruwaito hadisin daga tabi ya zamanto daga sahabi shine kadai ya kadaita da shi ya zamanto dukkan ba wanda zai ruwaito sai ta hanyar wannan ba wanda zai ruwaito hadisin sai ta wannan ta- hanyar wannan tabi'in to wannan shine ake cewa al-fardul mutlaq na'am لأن المقصود ya uh, malam Mustapha na'am eh yana shiga ana yana daga cikin alfar yana daga cikin alfardul mutlaq li'an al-maqsud domin abin abin a- a- a- wato al-maqsud abin nufi
ما يترتب عليه القبول والرد abinda wato karba ko raddi yake biyo bayansa tunda shine ma'amana kasancewa wannan hadisin fard in ma in fard ne in ma ba fard ba abinda dai ake nufi za a karbe shi ko ba za a karbe shi ba Hmm?
والصحابة كلهم معلوم su ka sabai dukkan su adalai ne saboda haka dan ya kaɗe ta da shi ba za a iya raddi ba amma in tabi'i ne shine za a iya jinjina shi a duba amma wajen sahabbai ba a bukatar babu wannan tsoron
فإن كان- فإن كان النقل بعدا idan ya zamanto shi wanda ya kaɗe ta ɗin ya yi nisa daga hadda أي بعيدا عن الحلم mai nisa ne daga hadda صدرا وكتابة ko hadda ta kirji ko ta rubutu wato shine yana da littafi
وهو fahuwa rasu ga wannan hadisin mardud أي مردود ai mardud ga istimalin masdar bi ma'ana ismul maf'ul
ويقوم الراوي idan kuma rawun ya ku- ya kusantu minhu ya zuwa gare shi أي بالضبط ai min ad-dabt ya kusantu zuwa ga hadda فحديثه حسن to hadisin sa hasan ne, يحتج به.
za a yi hujja da shi
وبلغ ذلك الواهي بالضبط ko kuma wannan rawun shi shi kadai din ya kai mus ya kai matsayin ad-dabt hadda فهو فهو صحيح to hadisi ne sahihi حيث عن ko ina ya bayyana
أي ظهر haythu anna ay zahara na
كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته kamar hadisin da ya hani ga sayar da wala'i da kyautar da shi wato na hannu biyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa hibati annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da maulanci an san wala ko maulan ni'ima ake Idan- idan ka yanta bawa wanda duk ya yanta bawa to bawan zai nasabtu zuwa gare shi cewa wani maulan wani ne to wannan matsayin ba za ka iya sayar da shi ba ko ka bayar da shi kamar nasaba ne ko ka kyautar da shi kamar nasaba ce ba za ka iya sayar da nasaba ba Eh, ba za ka iya sayar da nasaba ba Mm. ko ba haka ba Allah zargi Allah ji kan ƙarar rawi kamar yadda yake ta cewa ƙarar rawi tata ba za a iya sayar masa yan tata ba za su iya tato mun sayar maka ka zama to tata ka zama to dan gidan tata ba za a iya wannan ba to haka wala'i yake to hadisin da ya yi hani a kan wannan shi ne misali na alfardun mutlaq Mhm. na فرض به عبد الله بن دينار وابن عمر tafarrada bihi abdullahi ibn dinar an ibn umar abdullahi ibn dinar ya kaɗaita da riwayar hadisin nan daga ibn umar
وقد يتفرد به غار ka gani abdullahi ibn dinar shine kadai rito shi daga ibn umar ana ba wanda ya musharaka da shi to kaga to shi abdullahi ibn dinar kaga shi a abin nan ba- y- y- yana da tabi'i ne to sannan kuma qaruba min ad-dhabt ya kusanta zuwa ga hadda shi ma yar yar hafiz ne ba to kaga shi wannan nasu zai zama sahihi shi yasa ma hadisin aka rawaito shi a bukhari da muslim tare da cewa wani lokaci waɗansu malaman ko da hadisin haka yake sai su yi tawakufi a kan rubuto shi yanzu kamar misalin da imam ahmad yake kawowa a wannan da shi ina duba wannan misalin a biya da wannan da ke shi wannan ya ce ƙalar maimuni a imam ahmad ya ce zakara abu abdullah anna ma'amaran laqiya hammaman ya'ani ibn munabbi cewa ma'amar ya haɗu da hammam ibn munabbi shaykhan kabira ya tsufa fi ayyami sudan a ranakun da wato a a su- da fitinar sudan ta tashi baka faƙara ala ma'amar sai ya riwaya daga ma'amar a sai faƙara ala ma'amar shi hammam sai ya rinka karanta ma ma'amar riwa hadisansa sun maɓa'ufa shaykh sannan ya yi rauni faƙara a ma'amar albaƙi alai ma'amar sai ya karanta masa sauran wani arba'una wa mi'atu hadith hadisai ne ɗari da arba'in fiha gara'ib a ciki akwai gara'ib to kun ga amfani da alfart domin algarib da alfar ma'ana su ɗaya ce a fiha gara'ib akwai hadisai wanda suke garibai wato ba wanda yake ruwaito su sai minha daga ciki kana dawud ya amuru bi dabbatihi fa tusraj fa yaqra'u alquran annabi dawud yana umartar a ɗaura ma dabbar sa sirri sai ya karanta alqurani ma'ana zabura kafin a gama ɗaurawa har ya sauki saboda an sauƙaƙe masa eh, alƙur'ani a wato al-salura an- aka kira ta alƙur'ani ta wani hadisin gari shi ne imam ahmad ya kawo shi me yasa yake gari saboda shi hammam ibn munabbih ya haɗu da abu huraira sai ya ruwaito hadisai daga wajensa to daga ciki akwai babu wanda ya ruwaito hadisin nan daga abu hurairar sai shi daga ciki har da wannan hadisin shi yasa imam muslim ya ruwaito hadisan hammam ibn munabbih an abi huraira amma bai ruwaito wannan hadisin a ciki ba saboda ba wanda ya ruwaito shi daga abu huraira sai hammam sauran hadisan hammam ibn munabbih sauran almajiran abu huraira duk sun ruwaito daga gare shi ya kadaita kun ga waye ya kadaita hammam to amma bukhari sai ya ruwaito hadisi me yasa bukhari ya ruwaito hadisin na'am a'a ba wai dan fika bane shi kansa imam ahmad ai kaga yace fi hadara yace wannan hadisin kare saboda ya samu mutaba'a ga hamma domin sai yace bayan ya ruwaito hadisin ku duba ku ga yanda bukhari yake kamar ya domin ya san wa- ya san wanin sa bai yadda ba ya ruwaito shi ya san muslim bai ruwaito shi ba kuma ya san su imam ahmad sun ce garib ne da ya ruwaito hadisin a cikin sahihinsa sai ya ce rawahu musa ibn uqba an safwan an aba ibn yasa an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam Ka- ka gama shi kenan ba to shi sa duk wanda zai ce zai zai yi rigima da bukari akan ingancin hadisi to ba karamin ba karamin shiri yake bukata ya yi ba karamin shirya kamata ba ba zai ci ba ba ba zai ci ba ta gani yana kawowa ta gani yanzu wanda yake bai sani ba wanda bai san rigimar da take akan wannan hadisin ba in yi zato su ce in rawafu musa bin uku ba an buhari ya faɗi wani isnadi me yasa ya kawo wani isnadi ba zai gani bai san wata rigima ce kwantacciya ba wanda ya warwata ya magance ta da wani abu eh eh, to hasana amma kwantacciya ce ma'ana abu ya take Eh, tun da gashi gashi ga maganar su imam ahmad da suka yi Hmm? ko musamman ganin kan cewa kaga imam ahmad a cikin riwayarsa ai ya ishara ga wani abu na rauni ko ya ce ya zamanto ya yi girma da ya girma sai ya zamanto ma'amar ne yake karanta masa kuma ka san abinda malami ya ɗauka ya karanta maka a wajen waɗansu ba kamar abinda ka karanta yana ji ba don ka karanta yana ji zai iya zai iya ɗan gafala bai ji ka yi kuskure bai tayar da kai ba amma in shi ne yake karantawa kaga ya haɗa da ganinsa da kwakwalwarsa ga baki ɗaya a kan shi sa waɗansu ke fifita a sama'ul lafzi shek ka ji daga wajen shek to haka imam ahmad sai yi ishara kan cewa da shi ne yake karantawa amma daga baya da ya girma sai zama to ma'amar ne yake ke- ke- a- a karanta masa kuma wannan kaga ishara ne akan cewar wa'annan gara'ib din ta yi dalilin da yasa aka same su kenan domin su al-gara'ib hadisai waɗanda suke ba wanda ke ruwaito su sai mutum ɗaya dalili ne na raunin hadisi Mm. shi yasa za a ga da yawa suna cewa ku kiyayi bakin riwaya wanda ba wanda yake riwaya ta sai mutum ɗaya akwai waɗansu su kuma ba abin da suke so sai wani don su ji sun kawo riwayar da ba a jin ta daga kowa sai daga wajen su to su ka zaka ji eh su ka zaka ji malamai suna cewa in ka rawaito hadisi fa an shirhu kama tun shadu dalla in ka rawaito hadisi kai cigiyar sa kamar yadda ake cigiyar tsuntuwa har sai ka ji wani ya rawaito shi kamar ka sai ka nutsu da shi amma ka ji an rawaito hadisi kai kadai ne kake riwayar sa to ka kawo bakin ka kai yin riwayar sa na'am
وقد أنزل به رواه عن ذلك المحتج
to kuma shi kansa shi tabi'in da ya kaɗaita da riwayar za a iya samun rawi ya kaɗaita daga gare shi
حديث ش- شعر الإمام kamar hadisin rassan imani shu'abil iman Mhm.
روى به أبو صالح عن أبي هريرة abu salih ya kaɗaita da riwayarsa daga abi huraira وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح kuma abdullahi bin dinar ya kaɗaita da riwayarsa daga abu salih
وقد يستمر التفرد kuma zai wannan kaɗaituwar za ta iya istimrari ta sh- ta shuɗe في أكثر الرواة وهو a cikin mafi yawan masu ma riwayar hadisin
حديث الأعمال بالنيات.
kamar hadisin a- al'amalu bin niyyat mun sani da yanda yake ko umar shi ya kaɗaita daga cikin sahabbai to sannan amma wannan mun ce ba shine rigimar ba shi dai wanda ya rubuta ya kaɗaita da riwayarsa daga umar alqama eh, ibn waqqas shi ya kaɗaita daga umar sannan daga alqama muhammad ibn ibrahim taimi daga shi yahya ibn sa'id al-ansari kun ga isti- kun ga tafarrud din har a tabaka uku sannan daga baya ne ya yi intishari duk wannan ba zai fitar da shi daga kasancewarsa ba fard mutlaq ba ai fard mutlaq ne na
بل وجميعهم bal wa jami'uhum kuma a gabaki ɗayansu a cikin dukkan riwayar har zuwa ga lokacin da wato ashabul kutub masu tafai masu riwaya suka rawaito hadisin hadisi ne mu a fard
ففي مسند البزار a cikin musnadil imam al-bazzar abubakar
وغيره da waninsa kamar mu- mu'jamul awsat na tabarani أمثلة كثيرة misalai da yawa lahu ga wannan lahu ya zo ya udu ila maza alfardul mutlaq alfardul mutlaq akwai misali da yawa a cikin waɗannan littafan guda biyu in kana neman al-hadithul in kana neman al-hadithul fard mutlaq ka je wannan ka je cikin waɗannan littafan guda biyu da ah, ah, ah, musnad al-bazzar da mu'jam al-awsat sai kuma akwai al-afrad na darqutni akwai al-afrad na darqutni shi ma ya rubuta littafi shi ma nan wajen al-Afra- hadisi haka ma ya rubuta sunan littafin al-afrad kuma ya rubuta ghara'ib malik ghara'ib malik hadisai waɗanda suke fard mutlaq wanda maliki ta yi kaɗai aka wa- wato wanda aka kaɗaita da ruwayar su ta hanyar malik ba wanda ya rubuto shi ta hanyar malik sai rawi guda ɗaya ko da yake wannan fard nisbi ne su ne ghara'ib malik na'am وإما غير مطلقة wa imma gairu mutlaq shine jawabin imma ta farko imma mutlaqun wa imma gairu mutlaq ko kuma fa- ko kuma alfar din ya zama to ba mutlaq ba ba wanda ya sake shi babu kaidi ba كما قال kama kala kamar yanda yace ومنه أيضا daga فرق cikin sa ai a cikin alfard نسبي akwai nisbi ai wanda ake nasabta shi ta wata jiha
وإن كان ذلك الحديث ai bin nisbati ila jihatin khassa wato ma'ana dangane da nasabta shi zuwa ga wata jiha keɓantacciya
وإن كان ذلك الحديث في نفسه مشهورا ko da kuwa wa in kana zalikal hadithu fi nafsihi mashhura ko da wannan hadisin a kan kansa mashhuri ne wato ba ma'ana mashhuri anan ba fard bane ba fard ne mutlaq ba amma ta wata jihar an samu tafarrudi an samu karetuwa asalin hadisin ba fard mutlaq bane hadisi ne mashhuri amma in ka dauke shi ta wata jiha to an samu tafarrudi yanzu kamar hadisin da yake ba wanda yake ruwaito shi sai mutanen madina amma a madina wajen an sa an samu an samu wajen goma daga cikin tabi'ai sun ruwaito daga wajen biyar daga cikin sahabbai kaga hadisi ne mashhur ko da an samu biyar sahabbai ga goma daga cikin tabi'ai amma kuma hadisin duk kewayensa duk isnadin da zaka samu da ɗan madina saboda haka sai ya zama to wannan sai ya zama to far nisbi wato ya zamanto tafarrur min jihat daga jihar mutanen madina duk da yake hadisin shi kansa mashhuri ne
الذي بقيد يعتمد ثقة kallabi a biƙaidin kamar wanda yake biƙaidin yi utamad a bi- biƙaidin wannan wannan yi utamad da muka ce ko? Eh, biƙaidin yi utamad ko kuma zai iya zamantawa kamar wanda yake bi qaidin ya atami da wanda yake dogara da qaidi wato ake togace shi a- a- ake dogarar da shi da qaidi ثقة
bi thiqatin dai bi thiqatin kenan thiqa yace maka a cikin sharhin amma a cikin matanin in ka duba ai za ka ga ya sa bi thiqatin kamar wanda yake yake dogara bi thiqatin ka an yuqalu lam yarwihi thiqa illa fula wato ba wani amintacce da ya ruwaito shi sai wani
أو أو قول فلان فلان عن فلان
a wato wannan ya ce shi kuma wannan a cikin ɗaya nusar kallabi bi ƙaidin yu'tamad kamar wanda yake saboda wani ƙaidi ne da ake ambatonsa tare da hadisin yu'tamad ake wato a mai malaman hadisi sai- wato ake dogara da shi wato malaman hadisi suna siffanta shi da wannan ƙaidi shine su ce kamar lam yarwihi an fulanin illa fulan bi ma'ana yadhkuru wa dhalika alqaid imma an yakuna bi thiqah to shine bi thiqatin ai wannan tafsirin na qaidin ne ko dai qaidin ya zamanto da amintacce يعني يقال يعني يقال Eh, shine a ce لم يروه ثقة إلى ba فلان wani ba wani amintacce da ya ruwaito shi sai wani أو بغير فلان ko kuma bi qaidin ce fulanin an fulan ko kuma da qaidin ba wanda wani bai ruwaito shi ba wato ba ah, wani daga wani wato ba wanda ya ruwaito shi daga wani sai wani
وإن كان وروي بوجوه عن غيره ko da an ruwaito shi ta wata fuska ba ta wannan ba Mm, kamar a ce ba wanda ya ruwaito shi ta hadisin malik sai wani wato hadisi ne mashhuri sauran masu riwaya sun ruwaito shi amma mutum ɗaya ne ya ruwaito shi ta hanyar malik to kun ga wannan shi ma fard nisbi ne
أو بغير ذلك ko kuma bi qaidi ko kuma a kayyade shi da gari كمكة وجوه kamar makka da madina والبصرة da basra والكوفة da kufa
وصدر الحافظ ابن حجر basra da kufa duk garuruwa ne kamar yadda muka gaya da kamar yadda na gaya muku garuruwa ne musulmi musulmi suka kafa su kafin musulmi ne na'am
وصدر الحافظ ابن حجر alhafiz ibn hajar ya bayyana بأن إطلاق التوقيع على ذلك قليل amma faɗin a saki cewa wannan hadisin fard ne akan wannan wato alfardin nisbi qalil kaɗan ne yawanci sun fi itlaqin gharib a kansa
لأنه غاية بين الغريب والفرد domin sun bayyana tsakanin al-gharib wal fard al-hadith al-gharib wal hadith al-fard ta da cewa duk ma'anarsu a lugha ɗaya ne
وأكثر ما يستعمل الغريب mafi to yawan amfaninsu ga algarib a wajen alfardun nisbi ne idan dai hadisin ya kaɗaita da ƙaidi in kaɗaicin da ƙaidi ne to sai su ce masa gari
وأكثر ما يستعمل الفرد في فرد المطلق amma kuma mafi yawan yadda suke amfani da alfard a cikin alfardun mutlak in sa su ce haza hadithun fard to za ka ga suna nufin alfardun mutlak
لكن هذا من حيث إطلاق النسبية عليها amma wannan ta ban- ta amfani da da sigar isim ne ba fi'ili ba in za su ce haza hadithun gharib in- to suna nufin a fardun nisbi in suka ce haza hadithun fard kun ga duk wannan ai sigar ismul suna ne ai ko ba fi'ili ba to wajen su ne suke wannan mugayara tsakanin istimali na'am
وأما وأما من حيث استعمال الفعل فالمشتق wa amma min haythu istimal al-fi'l al-mushtaq amma wajen amfani da fi'ili da aka yi ishtiqaqin sa daga wannan al-fard ko al-gharib فلا فرق بينهم to ba sa bayyana ba sa ba falafar bainahuma ba sa bambancewa tsakanin su za su yi amfani da al-fard ga al-gharib sai amfani da al-gharib da al-fard
فإنهم قالوا فيهما domin a cikin su a cikin wato al-fard wal gharib sun ce sukan ce تفرد به فلان suna sai su ce wane ya kaɗaita da shi to suna nufin kuma at-tafarrudun nisbi Mm.
أو غضب به فلان ko kuma an raba bihi fulan wani ya kaɗe ta da riwayarsa suna nufin wato a su- su- suna iya suna nufin nisbi wani lokaci za su iya nufin alfarfin mutlaq ma da an raba bihi fulan
والغريب من هذا الاختلاف wannan abin da yake kama da wannan wannan sabanin في منقطع والشيء shine sabanin da aka yi a cikin al-munqati wal mursal al-hadith al-munqati da al-munqati shin akwai eh, s- daban suke ko kuma ba daidai wato daidai suke alhadithul munqati da alhadithul mursal mun san daban suke ko muka zo zamu ce hadithul munqati daban al-mursal daban al-munqati shine duk inda aka sami inqita'i a isnadin al-mursal in aka sami inqita'i a jihan sahabi to wajen suna kenan muka ce mursal da munqati amma wajen fi'ili zamu ce arsalahu fulan zai iya nufin ma'ana arsalahu dinnan zai iya nufin inqita zai iya nufin kuma tabi'i ne yayin misalin sa bai ambaci sahabi ba
فأكثرهم على التغالب fa aktharuhum ala tagayyu mafi yawan malaman hadisi cewa akwai bambanci tsakanin al-munqati da al-mursal لكنه عند اعتراض الاسم amma wajen ambatonsa da su da sigar suna
وأما عند استعماله المشتق
lakinnahu inda itlaq lakinnahu inda itlaq al-ism amma wajen itlaqin suna to sune aktharuhum ala tagayyu wajen amfani da sunan to daban ne al-mursal daban al-munqati daban wajen amfani da sigar suna
وأما عند استعمال الفعل المشتق amma wajen amfani da fi'ilin da aka yi ishtiqaqin sa daga sunan daga masdar din فيستعملون sai الإرسال su rinka amfani da al'irsal fakat sai amfani da al'irsal wajen dukkan ma'anar guda biyu ma'anar inkita da ma'anar al-mursal sai ƙuluna يقولون sai su ce أرسله سواء كان sai su ce كذبا arsalahu fulan wane ya yi irsalinsa sawa'un kana dalika mursalan an munqati'a ko da hadisin mursal ne ko munqati na'am ومن ثم daga nan ne
أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ
shi مواضع استعماله shi ne da yawa wanda wato a sama da ɗaya daga wanda yake bai kula da yadda malaman hadisi suke amfani da wannan mustalah ɗin ba akan a alakathirin min almuhaddithin a a wajen da yawa daga cikin malaman hadisin annan أنه لا يغير غيره sai su ce ai malaman hadisi ba sa bambancewa tsakanin munqati da mursal alhali ko wannan gafala ce daga wannan daqiq wannan diqqa wannan yana daga cikin abin da al-hafiz ibn hajar yayi ya tambihi a kansa a cikin musa kuma yana nuna wato istiqra'in al-hafiz ibn hajar saboda ya karanta abin nan ya gane kowa yanda yake shi yasa ya bayyana irin waɗannan daqa'iq wanda magabatansa ba su yi ba yasa za ka gani ana cewa kam tarakal awwalu lil akhir ga wanda suka gabace shi wajen rubutun mustala amma duk wayannan da ƙa'id na ilimin shi ya bayyana su na
وليس كذلك لما تفضلنا abin ko ba haka yake ba saboda yadda muka tantance matsala
وقل من نبه عن النكتة في ذلك kaɗan ne wanda ya tambihi akan wannan fa'idar akan wannan shi kansa ya san abin da ya ba dama ne Allah ya masa rahama ka ce za mu tsaya ne mubarak na